أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa musulmi kamar yadda muka sani mun saba gabatar da karatu a wannan masallaci na imamu malik da ke karce ko unguwa ta wadata a garin yamai kafital ta nijar ko yau muna hudu ko shida ne shida ga watan hudu hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan sha biyu miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna gabatar da tafsiri na alkur'ani mai girma muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu da zamu gabatar allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ayyukan da zamu gabatar kuma Allah subhanahu wata'ala ya kashe mu akan wannan Allah kuma ya bamu dacewa da sunna ta manzo a kowane lokaci sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance ita ce makoman mu satin da ya gabata mun tsaya aya ta 171 a cikin suratul nisa mun kawo gilli gilli karshe karshen wannan sura dan haka malam Allah subhanahu wata'ala me yace na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ساتين da ya gabata mun ɗan yi shimfiɗa akan wannan aya don mun yi bayanai wato a cikinta musamman abin da ya shafi lugha Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ahlal kitab ya kuma abuta littafi muka ce malamai sun yi saɓani waɗansu suka ce wannan aya ta keɓanta ne akan nasaru domin Allah ya ce innamal masihu isa ibn maryam kenan waɗanda ke bin addinin christianity to amma dai zance mafi inganci wato wannan aya ta shafi ahlul kitab sannan kuma ta shafi yahudawa kamar yadda bayani zai zo don haka da yahudu da kuma nasara sun shigo a cikin wannan aya Allah ya ce ya ahlul kitab ya kuma abuta littafi la taghlu fi dinikum kada ku yi guluwi a cikin addininku guluwi larabci ne ko ba haka ba ya kamata mu fassara wato malaman lugha sun ce wato wato ya samo asali daga ghalwatu sahmi shine wato a halba kibiya ta zamanto ta wuce cikin cikin mutum har ta fita ta baya shi ake cewa ghalwatu sahmi kenan wanda yake yin guluwi yana ƙetare iyaka har ya wuce inda ake bukata mun fahimci wannan da kyau a lugance kenan wannan aluga la taghlu fi dinikum kada ku ƙetare iyaka a cikin addininku alghulu fil lugha sun kace shine tajawuzul haddi sai dai mun yi bayani na larabci domin akwai matsala domin ghala wani lokaci kala biyu ne akwai ghala yaghlu ghuluwan idhar tafa'a an gane idan ya ɗaukaka suna cewa ghala si'ru farashi ya tashi akwai kuma ghala yaghli ghalayanan idan ya zamanto fara min shiddatil harara ya tafasa yana tafarfasa da haka dole sai ka fahimci wannan ghala sai ka duba an rubuta da alif wadda take sama wadda suka ce ma alif ja mun yi bayanin wannan sai zaman to fi'ilin shi mudari yaghlu sai ka ce ghuluwan kenan jawaza al-hadda amma in ka ce ghala an rubuta shi da alif mai kamar ya'un wadda suka ce ma fifa iya kuma su bayan alif wadda a tare da ita wato ghala yaghli ghalayanan Allah subhanahu wa ta'ala ce inna shajarata zaqum ta'amul athim kal muhl yaghli fil butun ka ghalyil hamim kaga nan ghalyu yana nufin wato abu yana ta farfasa dan haka dole sai ka san irin wannan fi'li zaka iya bambancewa kuma lugha ba a fassara alqur'ani ba a san lugha da kyau ba dan Allah ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun to in kuka duba malaman lugha suna cewa dukkan suna wanda ya zamanto yana da harafi guda hudu ko biyar ko shida ko ba haka ba to in dai zai wuce uku to dole dukkan abin da zai zo akan shi zama to karshen shi ya unna dan haka da ya wuce uku to babu zancen a duba wanga ya unne ko ko a'a in fi'ili ne ya koma mai ya un ko da asalin sa wawun ne ina fatan kuna fahimta ta misali ya zama to asalin fi'ili kaga naha ya hana ko to in an ka zo an ka kara mai alhamza dole ya un zai dauka ko da asalin sa wawun ne dan haka masu larabci ku yi hattara kaga wato Mustafa suna ne wanda yake ya fi harafi uku ya koma da ya'un, fatwa kaga tana da harufa guda hudu ta koma da ya'un, to dole hakan gane za su tafiya, a larabce da ya wuce uku to babu zance a tsaya a duba shi kidan magana ta ƙari, sai dai malaman loka suke cewa mutum idan yana ciki zai yi hankali da ɗansu kalimomi sai in ya zamanto ya'un ita ce gaban alif to nan za a maida ta sama. kaga misali in mun ka zo wajen kalima ta dunya bal tu'thiruna al-hayata dunya saboda ya'un ta gabace alif to dan dole za a tayar da ita sama as-surayya abinda ake cewa surayya shine wani tauraro ko kuma wata yanzu salular suke amfani da suna ce mata surayya wasu na ce mata surayya wato saboda tana amfani da tauraron dan adam shi suke ce mata surayya ko kuma baqaya shine saura ko baraguzai ko kuma zawaya shine wato kwana ko abin da ya kama da haka ko hadaya wadan dole alif shi saboda ya'un ko muhayya dole zaka tadda muhayya shine fuska ma'ana zaka tadda alifin sama saboda bi saboda harufan wato ya zamanto ya'un ita ce gaban su dan hakan dai wannan ka'ida ce ta lugha malaman lugha sun kawo shi don ka san yadda ake rubuta wani zai ce to me alakar rubutu da fada sai mu ce saboda yadda ake karatu haka ake karantawa mun fahimci wannan da kyau dole ka san bambanci a tsakankanin su sannan kuma malamai suke cewa na lugha duk lokacin da kalima ta zamanto wato an ɗauko ta ne ba ta larabci ba asalinta mu'arraba ne abin suke cewa at-ta'rib a ɗauko kalima ba yaren larabci ba a sa ta cikin larabci to za a rubuta ta ne da alif sama kamar yanzu ƙasar Faransa kaga Faransa ba larabci bane fil asli to alif cin shi sama zai yi Malta wata ƙasa da ake cewa Malta Athena shine babban birni na ƙasar Greek an gane ingiltara ko ingiltara ƙasar wato mai take da suna ingila suwaisra ƙasar suwais to waɗannan dukkansu da ba larabci bane za a rubuta su da alif sama amma sun ka ce wa yustasna za a cire kalima ta musa banda ita za a cire kalima ta isa banda ita za a cire kalima ta kisra banda ita za a cire kalima ta bukhara garin imamul bukhari za a cire matta garin annabi yusuf annabi yunus alaihi salam afwan duka waɗannan za a rubuta su sai dai sabani cikin kalima guda kalima ta musiqa musiqa shine music kalima ce ta larabci ba ta larabci ba sun ciro ta waɗansu malamai sai suka rubuta ta da alif sama saboda sun kalli asalinta ba larabci bane wasu suka rubuta ta musiqa da waccan alif saboda suna ganin laraba sun yi amfani da ita wani ɗalibi daga cikin ɗalibai a ƙasar libya ya rubuta magister akan at-ta'rib yadda ake ɗauko kalima a cikin yaren larabci domin yaren da bai bayarwa bai karɓa mutuwa zai yi wanda zai ce to malam ya kawo zancen kalmar music har kuma a kawo cikin music ko ba haka nan bane a'a malamai lugha larabci ce dan haka shi larabcin nan ana yin khutba ko ba ai malamai su yi muna khutba sai su haramta muna musika mu huta shikenan magana ta kare ina fata an fahimce ni la taghlu fi dinikum kada ku yi huluwi a cikin addinin ku an gane anan sai mun fahimci cewa kalima ta addin ba ko da yaushe take zuwa da ma'ana wadda muka sani ba mu abinda da an ce addini shikenan ana nufin musulunci a'a wato addini wani lokaci na iya zuwa da ma'ana ta shirka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kace qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum aabiduna ma a'bud wala ana aabidun ma abattum wala antum aabiduna ma a'bud kace mi lakum dinukum waliya din addinin ku yana gare ku ni kuma addini na yana gare ni menene addinin su bauta ma gumaka kafirci ne da haka ba da an ce addini ba na nufin musulunci mun fahimci wannan da kyau shi yasa kenan nan da an ka ce la taghlu fi dinikum ba za a danganta wannan addinin nasu zuwa ga Allah ba kun gane da kyau domin addini ne batacce addini wanda ake dangantawa zuwa ga Allah shine addini na gaskiya kun fahimce ni da kyau qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqiman dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wama kana minal mushriki amma addinin wadannan ba za a danganta shi zuwa ga Allah ba an gane da kyau ƴan uwa suka ce malamai suka ce alghuluwu shine tajawuzul haddi mutun ya ketare iyaka madhan ta hanyar yabo aw qadhan ko ta hanyar suka ko kushewa dan haka shine ko ka kushe ko ka yaba abu to akwai waɗanda suke yin azarfaɗiya ma'ana su wuce gona da iri su wuce iyaka to sai Allah subhanahu wataala ce la taghlu fi dinikum kada ku yi huluwi a cikin addinin ku ku ƙetare iyaka domin yin guluwi a cikin addini ma'ana ka ƙetare iyaka ko ka kushe abu shi yake sawar ka afka cikin banda kuma shine asalin shirka a bayan ƙasa a fara masaba ma Allah ta hanyar guluwi aka saba aka fara saba ma Allah wato asar ya tabbata daga Ibn Abbas radiyallahu anhu Allah ya kare yadda a gare shi ya ba da labari cewa asalin waɗannan abubuwa mutane na annabi Nuhu da suka ce ba za su bar bautar su ba wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra asalin su waɗansu mutane ne guda biyar waɗanda suke suna akan tafarki na gaskiya suna aiki nagari suna kyautatawa mutane lokacin da waɗannan mutanen suka mutu ko ba haka ba sai shaidan ya yi ma waɗansu mutane wahayi ko ba haka ba yace aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban ku kakkafa waɗansu abubuwa waɗanda za su tuna muku da su wasammuha bi asma'ihim ku sanya musu sunayen waɗannan abubuwa fa fa'alu sai suka aikata falam tu'bad amma ba a bauta musu ba hatta idza halaka sai da waɗancan mutane suka mutu ko ba haka ba su waɗanda shaitan yi ma wahayi wa tanassakha alamu alama tabbata ko ko al'ilmu ilimi ya ɓata, amma dai al'alamu shi ne alamomin suka ɓata, sai kuma ai, sai aka zo aka yi alama a kan su aka yi sura, ma'ana sura aka yi timsal abinda suke ce ma gumki, monimam ko abinda ya kama da hakan ga, ko ba haka ba, to lokacin da sun kai sura, tanassahu tilka sura bi khususiha sai suka yi musu alama ta wannan sura wadda za ta rinka tuna musu da shi kamar yadda ake gumaka ubidat sai aka bauta musu daga baya saboda ba a san dalilin da yasa aka yi wannan ba to shi yasa kuke ganin duka abin da yasa ake gudun gumaka saboda kai in kana akan akida kyakkyawa waɗanda za su zo bayan ka baka san abin da zai faru ba a gusar da shirka a ba duk abin da dan adam yake so ya kawo timsal kusa da shi yanzu duk wani abu wanda za a yi in za a tuna da shi a duniya mi za a yi gumki za a yi a ƙasar America da ana son a tunatar da baƙaƙen mutane ‘yancin su mi aka musu sai an kai musu Statue de la Liberté. Abdullahi Wad da yana son ya tuna haƙƙin ‘yan Afirka, ko ba haka ba, sai ya yi statue na wani baƙin mutum ya zuba wato 2 miliyar 500 miliyon, biliyan biyu da miliyon ɗari biyar na sefa saboda a yi gumki wanda zai rinka tuna ma mutane, kaga yau da gobe yau da gobe. Majalisar Ɗumkin Duniya lokacin da ‘yan Taliban suka karɓi mulki, ko ba haka ba, akwai manya-manyan gumaka sai suka ce za su tarwatsa su to su ko waɗannan ba sa son wannan domin sai su zo da sunan ai waɗannan kaya ne na tarihi gumki ne ya girman dutse suka ce za su ba su maƙudan miliyarori suka ce ba mu so abinda Allah bai so ba mu so suka sa nakiya suka tarwatsa su domin ƴaƴanmu su tashi cikin shirka ita ce babbar hasara ɗabi'a da akhlaq da imani su ne ɗan adam to don haka imamul bukhari ya fitar da wannan asar irin waɗannan asar abubuwa ne waɗanda ba su faru ba zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka sai su zamanto suna da hukumi na raf a wajen malaman hadisi ne kamar manzan Allah sallallahu alaihi ya faɗa dan Ibn Abbas bai rayu ba tare da mutanen Annabi Nuhu ko ba haka ba to kenan ta ina zai samo shi irin wannan tarihi tantatacce sai ya zamanto wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai same shi alal arjahi wa in kana sahabbai sun karba daga ahlul kitab amma waɗannan abubuwa abubuwa ne waɗanda ake ɗauka su musamman janibin aqida wanda suke yaƙa da shi ba za su faɗin gaskiya ba mun fahimci wannan da kuma umirna an umurce mu da kaza wa zai umurta Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nuhina an kaza rukhisa lana ko urkhisa an yi rangwame wa zai yi sai a ce wannan ko da sahabi ya ce shi ko daga wajen shi to ba daga wajen shi bane hakikatan domin abin da ra'ayi bai da wato guri ne bai da bagire a bai da mashiga a ciki kinan dole sai zamanto marfu'i ne dan haka guluwi a cikin addini ya faro ne daga mutanen annabi nuhu kun ga sai da kai su ga shirka sun wuce iyaka yahudawa wannan aya ta shafe su kamar yadda ni faɗa sun wuce iyaka a cikin addini na farko sun wuce iyaka ta ketare iyaka al-ifrat wa tafrit al-ifrat ka ketare iyaka at-tafrit kai sakaci ka koma baya yahudawa sun aikata wannan ina dalili Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne kaga sun yi kama da wa da kiristoci sun yi tafrit abinda ake ce ma tafrit wato sun ja da baya sun yi sakaci ko ba haka ba shi ko a ina suka yi shiga annabi isa alaihi salam saboda sun ce dan zina ne wal iyadu billah ko ba haka ba ya ukhta haruna ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya ko ba haka ba qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya nasaru sun aikata wannan guluwi a cikin addini ko ba haka ba su ma sun ce almasihu dan Allah ne Allah subhanahu wataala kuma ya kafirtar da su ko ba haka ba laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa almasih ibn maryam ko ba karan bane wa qala almasih ya bani isra'ila abudu Allah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قالوا بلين كما سوتي ودو الدين دين إن دي كاي إيماني دا الله أجنة ذاك شكا الله ني كافر تدسو قرارا بام بقاتا تاويل وني متون كون السنسا كافري كافريني الله ني كافر تدسو أنغاني وانا دا كو guluwin nasara har ya kai ba ga annabi isa alaihi salam ba mahaifiyatai sun kaita a matsayin ubangiji wato kuma magoya bayansa waɗanda suka rubuta a taura wadda an riƙe a hannunsu ko ba haka ba duk kiristocin duniya sun yarda cewa yesu almasihu bai rubuta abin nan ba injila bible bible waye rubuta shi sai suka ce waɗanda ya ma wahayi bayan ya tafi su ne suka rubuta suka rubuta da sunan shi sai suka samu saɓani wato ahmad dida ta ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci waɗanda kuma sun san kiristanci sosai ko ba haka ba inda ce babban malamin musulunci ma'ana wanda musulunci aiki ba dole ba sai mutumin da yake ya buga wallafa littafai a larabci ko ba haka ba ya tattauna da babban fada na coci na America James Weger yake gaya mishi cewa yanzu Bible Bible ko Bible Bible da a duniya guda 64 waɗanda a akwai yace kuma Vatican ta ce guda hudu ɗaya ta yarda da su amma dukkan su guda hudu ɗin kuma sun ci karo da juna saboda in ka duba wasu za su ce nasaba ta annabi isa daga wani sai wani waccan ko ta ce daga wani sai wani waccan daga wani sai wani waccan daga wani sai wani ya an kai allan da suka iddi'a'in yayi musu wahayi kuma ya manta ya ce daga wani sai wani kaga dai abin dai duk soki burutsu ne ƙarya ce Allah ya tsare mu mun fahimci wannan da kyau sannan kuma larabawa sun yi huluwi ko ba haka ba su ma sun ce mala'iku ƴaƴa ne mata na Allah وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم كو أو تقراء أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون sunce ‘ya'ya mata ne na Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu raddi, kenan kaga guluwi ba abu bane wanda yau aka fara, a'a an yi shi kuma an za a ci gaba da yi, ana nan gayi kuma za a ci gaba da yi, sai dai mutum ya yi ƙoƙari ya yi hattara kai ya faɗa ya abka a cikin bala'i. Ba kuma mutane, wato ba wai kiristoci ba ne suka fara cewa wato Allah yana da ɗa domin Yahudawa sun gabace su mun fahimci wannan tunda Allah ya ce wa qalatil yahudu uzairun ibn Allah waye riga wani kristanci ko yahudanci yahudanci to kuma kafin Yahudawa da Larabawa kuma an yi iddia'in Allah yana da yaya Allah subhanahu wataala ce wa qalatil yahudu uzairun ibn Allah wa qalatil masara al-masih ibn Allah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawlal ladhina kafaru min qabl suna koyi ne da zancen da waɗanda suka ga kafirta suka gabane su mun fahimci wannan da kyau yan uwa saboda abubuwan suna da yawa amma dole zamu abin nan malamai suka ce shi guluwi yana shiga cikin aqida an gane kamar yadda yahudawa suka yi kamar yadda kiristoci suka yi kamar yadda laraba suka yi kamar yadda alladhina kafaru min qablu sannan kuma yana shiga cikin aiki ka wuce iyaka ka wuce inda aka sa ka yana yiwa shari'a ta yi ma umarni ka je ka yi fiye da abin da aka sa ka kuma yana shiga cikin ibada yana shiga cikin mu'amala da haka dole sai an yi hattara da shi to a gurguje abin da ya kamata mu fahimta anan shin guluwi ya shigo cikin tamu al'umma ko bai shigo ba tabbas ya shigo abu na biyu me yasa Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin guluwi ahalul kitabi da aka ba mu labari domin kan mu aikata irin abin da suka aikata duk abin da kuka ji Allah ya ba da labari na ahalul kitabi in nagari ne don ai koyi in mummuna ne don an nisance shi ko ba haka nan bane wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim kakku koyi da su kakku koyi da su kaga nan hani ne akai dan haka da aka baka labarin la taghlu fi dinikum su ahalul kitabi ake magana amma kuma wannan al'umma kun shigo ciki domin alqur'anin naku ne gaba daya hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Umar ibn al-Khattab al-Faruq radiyallahu anhu shi rawaito wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Ahmad suka kawo wannan hadisi suke Umar ibn al-Khattab yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na cewa la tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam kada tatruni ma'ana ku dauke ni ku kai ni matsayi wanda Allah bai kai ni ba ɗaɗawa ko ba haka nan bane in an ce an ɗaɗa shi ma'ana ana ƙoƙarin muna cewa ɗaɗawa ma'ana ana ƙoƙarin a kuzuzutar da abu an gane a kamba ma shi har a kai shi matsayin da Allah subhanahu wataala bai kai shi ba yace fa inna ma ana abdun ku ce ni ku sani cewa ni bawa ne babu abinda mutum ya kamata yayi tinƙaho da shi kasance irin kasancewa shi bawan Allah annabawa duka Allah subhanahu wataala ya kire su bayinsa da haka ka tsaya matsayinka na bawan Allah kakka sa kanka girman kai ko ba haka ba wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna alawa ala abdina سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام النبي عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إنه من عبادنا المخلصين النبي يوسف عليه السلام da haka kawai ka tsaya bawan Allah kaka ce a kai sai an bambanta ka da mutane faqulu abdullah ku ce bawan Allah wa ku faqulu abdullahi ko abdullahi duka yana dauka ku ce bawan Allah wa rasuluhu ko wa rasuluhu kuma ku ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa ba sai kun tahi kun yi abin da ba umurce ku da shi ba mun gane wannan kada a kirkiro wani abu kamar ruhbaniya wa ruhbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim sun zo sun kirkiro ɗansu abubuwa sun ƙaro abin da ‘yan bidi'a suke son su ce ai wannan aya ta nuna ana ƙarawa Allah ce ma ka tabna ha alaihim ban mu rubuta ta a kansu ba kenan tunda ban mu rubuta ba suna da lada ba su da alma illa ibtigha ridwanillah sai don su nemi yarda Allah abinda Allah bai shar'anta ba ba a neman yarda Allah da shi da haka kakka kirkiro abu ka ce a'a wannan hasanun ne kuma malamai suke cewa in kana son ka gane guluwi ko abin da yake da kyau da wanda bai da kyau sai kayi kallon dukkan guluwi shina tsakanin alhasanatu sun kace baina sayyi'ataini in kana son abu mai kyau yana tsakanin abubuwa guda biyu mara kyau sannan kuma suke cewa alfadilatu bainar razilataini wato ɗabi'a mai kyau abu nagari mai kyau shina tsakanin abubuwa guda biyu da ba su da kyau bari in dan bada misali mu gani musa abinda ake ce ma jarunta ko jarunta ko zarumta ko ba haka ba to tana tsakanin abu mummuna guda biyu na farko shine mutum ya zamanto matsoraci raggo ko ba haka ba na biyu shine mutum ya zamanto wawa da kare mai aiki da ƙarfi babu dubara kaga in baka da dubara bai yi ba in babu ƙarfi bai yi ba da ƙarfi da dubara su suke tafiyar da al'amura kenan ba a son ka nuna ƙarfi kawai kaga in ka nuna wannan ba wato tahawur ne wauta ce sannan ba a zamanto ba a son ka kasance jaban rago sai ka zamanto shine alfadila ash-shaja'a ta gaskiya shine tana tsakanin at-tahawur wal jubn an gane wannan kenan addini na gaskiya an gane ni yana tsakanin ka tsaya daidai kakka wuce iyaka kakka ja baya an gane da kyau ko shine abinda addinin mu yake karantar da mu kada a je a ƙetare iyaka hadisi ya tabbata daga abu wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya ruwaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ad-dina yusrun addini mai sauki ne abu ne mai sauki walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba babu mutumin da zai tsananta ma addini ya wuce iyaka face addini sai ya rinjaye shi da ka daukan makanka abubuwan da ba za ka iyawa ba shikenan addini gaye an shiga sunna sabo shiga sunna sai a tsananta ba a kaza ba a kaza har abubuwan da Allah ya halatta mai sai ya ce ba zai yi ba karshe sai ya dawo kuma ya sake lalacewa da ka tsananta wani mutumin Faransa ya zo nan Nijar yan musulunta cikin azumi sai suka je da shi sallar qiyamul layli aka zo aka kama sallah sai kusan asuba gobe aka zo kuma sai kusan asuba jibi aka zo sai kusan asuba kai sai ce ba zai iya ba sai kafirta a bar shi ya rinka yin sallo ko sallolin in an kaga alamun waɗansu ba zai iya ba a bi shi sannu sannu ko ba haka nan bane a nuna mai dai Allah ya farlanta mai amma kuma a bi shi sannu sannu ka zo lokaci guda ka haramtar da abubuwa ko sahabban da suke sun fi kowa bayan annabawa ba lokaci guda ba suka shirya su yi wannan kuskure a gyara giya ma ta ɗauki mataki mataki azumin ma ya ɗauki mataki mataki aka bi su don saboda an san rayuwa ba ta ɗaukar abu hakan ga a zubo shi lokaci guda sai zaman mutane sun kauce to masu da'awa dole in su fahimci wannan ba sai an samu matsala wannan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace walan yushaddad din ahadun illa ghalaba Imam al-Bukhari da Imam Nasa'i sun fitar da shi kuma hadisi ne ingantacce dan haka zamu dauki wannan guluwin mu kalli al'ummomin mu waɗanda suka yi guluwi guluwi kala biyu ne akwai guluwin da zai fitar da mutum daga cikin musulunci akwai guluwin da bai fitar da mutum daga cikin musulunci guluwin da zai fitar da mutum daga cikin musulunci na ibada misali kun ga yanzu wannan lokaci muna da ƴan Ahmadiyya sai su zo suna da'awa suna gina masallatai alhali ko sun ce akwai wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to waɗannan mutanen ko da sun yi iddiya musulunci ba gaskiya bane sun yi guluwi a cikin addini kafin rai amma kuma in an ce an kafirtar da su dole sai wanda an wanda adda ilimi domin aqidu mummuna muna na waɗanda ba su da kyau zaka iske akwai sirri wanda manya suka boye shi yasa dole sai an yi da'awa sai an fahimtar da mutum an samu dalili akwai addinin baha'iyya wanda wani ɗan ƙasar Iran ya ƙirƙiro su kansu Iran da aka aƙidar shi a kashe wannan mutumin suka yi domin ya yi iddia'in cewa ya ya koma Allah kaga banna ta yi sannan in muka dibi ƴan shi'a addinin su akwai gulu gulu daga cikin su shine za a zo a nuna maka son ahlul baiti ko ba haka ba amma a ƙarshe sai a nuna maka guluwi na wato na ifrat matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banda Khadija da wuta suka yi wannan gulu fi din ko ba haka ba kaga mutumin da ke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam majinata ne ko ƴan wuta ne yayi ba gaskiya bane ƙarya ce ina fata an fahimce ni ko kuma huluwi a wajen ƴan shi'a kadiba cikin wato usulul kafi na aqidar ƴan shi'a wanda shine matsayin sahihul bukhari ake cewa a imma sun san duk abin da Allah subhanahu wataala ya sani babu abin da Allah ya sani wanda a imma ba su sani ba kaga aliyu ya san duk ilimin Allah gaba daya amma manyan sun boye ba a gwada mana kasa kasa ina fata an fahimce ni ka sai ka diba cikin usulul kafi kai dan shi'a makaranci wanda ya karatu ko ka dauko ka karanta ma ɗaliban ka shi yasa littattafai na sunna alqur'ani da sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da littattafai na sunna su kadai ake fidowa a fili a karanta kowa ya gida sauran littattafan su ba su karantuwa sai dai a boye a ce sirri na ba a ba a hadin sirri wannan banna ce wallahi malam to dan haka wato hakan ga a cikin sufanci akwai guluwi zaka iske mutum an ɗauke shi an bashi wata kamata ubangiji ko ba haka ba hadda yanzu ma abin ya fito a fili ba sai an yi abin nan ba wani da ya zo yana bayani ko ba haka ba yace ga shehu nan zamni yace ga annabi nan zamni yace kai ga Allah nan zamni da kanshi sama internet kowa ya gani akwai kuma waƙoƙi lam yalid wa lam yulad shehu ibrahima ko ba haka ba kaga wannan ga fili ne yake bai buƙatar wani tawili ba sai an yi nisa ba don haka a bar mutum a matsayinsa dole sai mun bambanta abu biyu a musulunci wato qudsiyatul mabadi wa makanatul ashkhas shine musan cewa ka'idodin da Allah ya aza suna da nasu matsayi su kuma mutane suna da nasu matsayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ran shi yana yin ijtihadi Allah ya ce a jaye wannan ko yayi wani abu Allah ya ce a jaye ya za a yi wani mutum ya zo ya zo da abin da ya saba ma alqur'ani ko sunna ai biyayya Allah ya ce manzo Allah ka ai kaza ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arad ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنأمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ayoyin alkur'ani suke cewa kakkai kaza kakkai kaza to wani mutum sai ya ce a shi ya kai inda abin da duk yake yi halatta ne in yayi zina ba zina bace albarka ce zai samu mace hauka ta yawa don haka dai sai an yi hattara ‘yan uwa musulmi to kuma haka muna ganin gulu yana zuwa a cikin kafirtarwa matasa waɗanda suka shaƙi ne na da'awa an zo an ɗauki hadisai ba tare da fahimta ta malamai ba ba tare da fahimta ta salafu salih ba sai ka zo ka kafirtar da wanda bai cancanta ka kafirce shi ba a nan ina so in yi ishara zuwa ga musulmi game da kafirtarwa sun haɗu kashi uku duk yadda an ka je an ka dawo haka za ka samu su na farko akwai waɗanda wajen kafirtarwa su ba su da wasa kablasan suna da shi ya yawa cikin kamus babu komai sai kablasan da kai kaza a ce kai wancan bari mutum shi wancan kafiri ne an huta ko ba haka ba to akwai waɗanda kuma suna da sako-sako game da al'amarin kafirtarwa saboda har wanda ya cancanta a kafirtar da shi ba su a kafirtar da shi saboda suna ganin dole in to in ba a kafirtar da shi ba kuma ya za a yi Allah ne ya kafirtar da waɗansu mutane ko nassi ne ya kafirtar da su ƙarara ya za a yi don muna son mu zamna lafiya sai mu ce a ba za a kafirtar da kowa ba wannan ba gaskiya bane dan mi Allah ambaci kalmar kafirci dan mi ya kafirtar da waɗansu to sai mu tsaya tsaka tsakiya harka ta kafirtarwa qadiyya ce ta addini sai an tabbatar da dalilai sun zo sai a zo da su shi yasa bai dace ba mutum ya zo ya kafirtar da wani ko ya yi wani abu dole sai yana da dalili ingantacce to shi yasa muke ganin waɗansu waɗanda suke gabatar da da'awa ta sunna ko abin da ya kama da haka waɗanda suke ganin sun fahimci addini da kyau muna ganin wannan tsabi'a tana zuwa akan su wani lokaci suna kafirtar da mutane da gaugawa ba tare da kallon waɗansu abubuwa ba wanda abu ne yana buƙatar dalilai kuma yana buƙatar bincike ina fata an fahimce ni kafin wannan ya kamata mu dubi abin da ka'idodin da malamai suka kafa na dalilin mutum ya kafirta abin da ake cewa nawaqidul islam ko ba haka nan bane cikin littattafanmu na musulunci akwai babi na ridda ko babu Muktasar Khalil littafi ne na fiqh na Malikiya akwai babi na ridda don a nuna maka mutum ya fita daga cikin musulunci Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yayi littafi ya sanya masa suna Nawaqidul Islam ko ba haka nan bane sannan wani ɗalibi ya ɗauki wannan maudu'i a jami'a ta Saudiya in ban manta ba jami'atul Imam ce jami'atul Malik Saud yayi wato jami'atul Malik Saud yayi bincike akan abubuwan da ke warware mutum musulunci doktora ya rubuta akan wannan ta kai safha kusan 500 da haka yana da kyau mu fahimce su mu san da su sai wani malami ya baitutuka yace nawaqidul islami khudha ashara shirkun wa sa'itun wa man bil kafara yashukku aw yaqulu ghayra al mustafa ahda sabilan wa man yughib wa man yubghid wa man yubghid wusifa wal huz'u bid din wa sihrun wa kadha من ظاهر الكفار بئس ما احتذى وصوغ الخروج من ذا الدين كذاك إعراض بغير مين waɗanda abubuwan da suke nuna mutum ya kafirta ƙarara ya ce na waƙidul islam abubuwan da ke warware ma mutum musulunci khudha ka karɓe su ashara guda goma ne ya ce shirkun mutumin da ya shirka innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna kuma sun kace inna Allaha harramahuma ala alkafirina ko ba haka ba wasa'itun wanda ya sanya tsakanin shi da Allah akwai waɗansu waɗanda za su wato shiga tsakiya su ne za su zamanto aike tsakanin shi da Allah bai halatta ba wallazina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa wa man bil kafara yashukku da wanda yake shakkun kafirta kafirai sai ce yanzu duk mutanen duniya ga a ce miliyar da kaza wai duk wuta za su a ce yanzu mutum in yayi kaza to kaka za a yi wane ne yace to sun kafirta Allah kenan kana son ka warware maganar Allah ko ko kana shakka abin da Allah ya faɗa in sun kafirta sun kafirta aw yaqulu ghayra al-mustafa ahda sabilan ko yace akwai hanya da ta fita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu lil ladina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila wa man yubghidu wusifa da wanda yake kyamar addini gaba ɗaya kwata kwata wanda in ka fara tana yiwa mataki mataki ne in ba ai anniya ba sai ya kai inda ka kafirta gaba ɗaya domin ba a kyamar addinin Allah wal huz'u bid dini da izgili da addini qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum aw yaqwatu wal huz'u bid dini wa sihrun da yin sihiri wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru allati yu'allimuna an-nasa as-sihra karantar wannan ita suka kafirta an gane ko yace wa kaza man zahara al-kuffara da wanda ya taimaki kafirai an gane wanda ya taimaki kafirai yana ganin cewa ya kamata kafirai su ci nasara akan musulmai wanda yau muna ji ana yaƙi a ce musulmi sun ci nasara sai mutum ya ji bakin ciki ko ba haka ba ko ko a taimaka ma kafirai don su rinjaye musulmai wanda yana nuna mutum bai da imani in yayi haka bi isa mahtaza yace tir yayi muni abin da ya aikata wa sawwaga al-khuruj min zaddini da wanda yace a'a ko ka hita musulunci ka shiga wani addini in dai ka yarda da Allah aljanna zaka shiga wato aqidar kristoci suke yada a kasashen mu kazaka i'radun da wanda ya kauda kai wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la 'adhabu al-akhirati ashad ashaddu wa abqa yace bi ghairi maini ba tare da shakka ba ya kafir ko ba tare da ƙarya ba da haka ƴan uwa musulmi dole malamai sun kawo abubuwan da ke kafirtar da mutum ba su kadai bane akwai abubuwa da dama amma waɗannan mafi waɗanda za su taro maka manya-manyan abubuwan da ke fitar da mutum daga cikin musulunci to anan ina kira dan wannan qadiyya ce mai hadari sosai dole kafin kafirtar da mutum ana buƙatar sharuɗan kafirta su cika a tabbatar da wafa'u shuruti an tabbatar da sharuɗa sun cika wantifa'ul mawani'i abubuwan da za su hana a kafirtar da shi su cika menene ya za mu yi mu gane wannan yana yiwa mutum ya aikata aikin kafirci amma bai kafirta ba kamar misali mutum ya zamanto jahili ya jahilci cewa wannan abin wanda ya yi shi ya kafirta to wannan ba za mu kafirtar da shi ba domin shi kan shi addinin in bai zo ga mutum ba an bar al'amarin su zuwa ga Allah ahlul fatra ko ba haka ba sannan kuma istita'a mutum ya zamanto yana da ikon da ba zai aikata kafirci bai aikata shi in an tilastar da kai an ka ce ka kafirta abu ya kama ma dole ya za ka yi sai ka aikata dole man kafar billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman dole sai mun fahimci wannan sannan kuma bayan wannan ya zama to mutum yana da ikon ya aikata ya ja da baya shi yasa bai yiwa a kafirtar da mutum sai an tabbatar da sharuɗa sun tabbata ko da ya aikata aiki na kafirci hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah yana cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani mutum yake cewa kana rajulun yusrifu ala nafsi wani mutum ne ya kasance yana aikata aiki na zunubai shine yusrifu ala nafsihi qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim suna banna akan kawunan su falamma hadarahu al-maut lokacin da mutuwa ta zo mishi qala li banihi ta kusanto kenan zuwa gare shi yace ma ƴaƴansa idza ana mittu idan nan mutu fa ahriquni ko koda ni sun mathanuni sannan ku dake ni sun mazarruni firrihi sannan ku yada iska wato ku watsa wannan abin nan tukata kamar yadda mutane indiya suke yi a cikin iska ko ba haka ba so me yasa yayi wannan yace fa wallahi na rantse da Allah la in qadara Allahu alayya in Allah ya samu iko a kaina la yu'adhibanni azaban ma azabahu ahada Allah zai min azabar da bai taɓa mu kowa irin wannan azaba ba bayan an yi duk abin da aka bukata sai Allah subhanahu wataala ya hada halitta sai gaba ɗaya kai tsaye sai Allah ce fa ma hamalaka ala ma sana'ta me yasa ka aikata wannan qala khashyatuka ya rabb a wata riwaya makhafatuka ya rabb tsoronka fa ghufira lah sai aka gafarta mishi kaga shi yayi imani da akwai ubangiji ya yi imani da Allah zai azabtar, amma ya jahilci cewa duk yadda ɗan adam ya yi wata dubara na ya kubce ma Allah subhanahu wata'ala ba zai iya ba, itikadin wannan kafirci ne amma ya jahilci wannan. Ina fata kun fahimce ni, to kaga irin wannan da an kama ka wannan kai kafirtar da shi za ka yi kai tsaye. To shi yasa qadiyya ta kafirtarwa dole sai an yi hankali, domin akwai abubuwa da dama da za su zo kan wannan kafirtarwa. Da ka kafirtar da mutum jinin shi ya halatta, ko bai halatta ba. kafiri ko ba haka nan bane yin akwai iko a kashe shi sannan kuma matarsa ta saku ko ba haka nan bane domin babu aure tsakanin musulma da kafiri ina fata an fahimce ni sannan kuma ya fita daga zama dan uwanka shikenan sannan kuma zai tabbata a cikin wuta in ya mutu domin duk mutumin da aka kafiri in ya mutu wa ma hum bi kharijin minan nar Allah ce kaga dole qadiyya ta kafirtar wannan dole sai an bi a hankali shi yasa kuke ganin waɗanda suke ɗaukar kafirta na sun ce ko kana sallah in dai sun kafirtar da kai sun zo su saba cikin masallaci su kona mutane sai kai ta mamaki saboda an ce musu kafirai ne waɗanda mutanen koda suna sallah wa in samu wa in sallu wa samu duk wannan irin waɗannan fatoyin ne suka kama da wannan musiba to shi yasa kada ka je ka kafirta kawai cikin lokaci guda dole sai kana da dalili ina fata an fahimce ni kaga kamar ahlu sufiya zaka iske wani kai tsaye da an ce sufanci sai ce kafirci ne wannan ba gaskiya bane yana buƙatar abi a hankali a san dalili ba kowane sufi ya kafirta ba kuma ba kowane sufi za a tabbatar da musuluncin shi ba in zamu yin adalci ko ba haka ba in dai zamu fahimta yadda nassi ya zo to dole zamu bi irin yadda Allah subhanahu wataala ya tarbatar kuma mu kalli fatawoyi na malaman da suka gabata Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littattafansa akwai fatawa mujalladi na sha ɗaya don fatawa ce ta kai mujalladi ina ganin talatin da shida ni dai wadda awajina ina ganin tsaba'ar da an kai ta wato majma'a na Malik Fahad ta Saudiya bil Madinah al-Munawwara wajen mujalladi talatin da shida ne mujalladi na sha ɗaya kan sufanci kawai yayi wannan mujalladi ya nuna cikin sufiya akwai waɗanda suke aiki da alƙur'ani da sunna kenan wannan dan ya ce maka ne sufi ba ruwan mu domin alƙur'anin da sunna su ne abin da muke so ko ba haka nan bane in bai saba musu ba dan ya ce shi sufi ne canje sai da ɗauki sunan nashi akwai almuhajirun akwai al'ansar ko ba haka ba dukkan su da alkitabu sunna suke aiki to kenan za mu kalli shi alkitabu wa sunna shine mizani kuma dole mu yi hazar sai mun ji tsoro domin in mutum ya zamanto akwai macuta sun yi yawa to baka da ka saki kanka haka ka ina fata an fahimce ni kidan ba za mu kafirtar da su ba kai tsaye kuma ba za abun ga Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti a cikin Adwa'ul Bayan wato tab'a ta Daru Alamul Fawaid a mujalladi na hudu cikin suratul Hajj safha ta 625 ya kawo bayani kan sufiya yace ba za mu kafirtar da su gaba ɗaya ba sannan kuma ba za mu musulmantar da su gaba ɗaya ba mu kalli aikin da mutum yayi kaga wanda yace lam yalid wa lam yulad shehu ibrahim babu shakka kafirta shi wannan wajibi ne ya kafirta wanda yace shehu kahe Allah ko shehu kaza ko shehu kaza ya kawo dalilin kafirtarsa sai mu kafirtar da shi saura kuma tunda ba mu samu dalili ba waɗansu sai mu bar su in mun samu dalili mu yi in ba mu samu ba kuma mu zamanto cikin sauna saboda an sanya ƙarya ta yi yawa ina fatan yan uwa kun fahimce ni da haka qadiyya ce wadda tana da muhimmanci sosai wanda zaka ga matasa na waɗanda ke kafirtarwa irin waɗanda ke so a tashi ai jihadi yanzu yanzu sai su kawo muku hujjoji da shubuhohi kai tsaye a ɗauki matasa a tafi da su da haka ga nake so in kawo shi kaɗan daga cikin shubuhohin su na farko za su ce ma biye hukuncin wanda ya hukunci da ba abin Allah ya saukar ba wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna fa ulaika humul fasiquna fa ulaika humul zalimuna amma sun manta da cewa Ibnu Abbas wanda tarjumanin Qur'an ne mi yace yace in sun yi hukunci da abin da Allah ya saukar ko in ba su yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba amma suna ganin na Allah shine mafi dacewa ko shi wato na Allah mafi dacewa to mu suna matsayin musulmai dan kai kanka gidanka wani lokaci baka aiki da aya baka aiki da hadisi da abin da ranka yake so kake aiki amma ka san ka saba ma Allah ko ba haka nan bane to da haka wasu malamai suka ce kafiruna fasiquna zalimuna in yana ganin akwai shari'a da tafi ta Allah ko akwai shari'a da take daidai da ta ubangiji ya kafirta fasiqun zalimun fasiq in ya zamanto yayi aiki wato tsakanin shi ne da kanshi yayi sabon Allah sai zamanto fasiq in ya zamanto hukuncin zai zo ya tai zuwa ga wani ya zalunce shi ya zamanto zalim waɗansu malamai suka ce a'a da kafirun da fasikun da zalimun duka mu ɗauke su akwai wanda yake fitar da mutum daga cikin musulunci akwai wanda bai fitar da mutum daga cikin musulunci dan akwai kufrun duna kufur akwai fiskun laysa kufrun akwai fiskun kufrun afa man kana mu'minan kaman kana fasika akwai zulmun kufrun akwai zulmun laysa kufrun wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun yace inna shirka la zulmun azim wal kafiruna humuz zalimun dole qadiyya ce sai an tsaya an yi bincike an yi karatu sannan kuma sai su zo su ce maka to ai waɗannan dokoki da aka kawo muna ko ba haka ba ai dokoki ne na ƙatta waɗanda aka zo aka rubuta su muka ce to hukunci da abin da Allah ya saukar babu wa in mutum yana aiki da waɗannan dokokin ya kasance yana ganin sun fi na ubangiji ko daidai suke ya fitar daga cikin musulunci amma in yana ganin na Allah ne amma bai aiki da shi ba zalunci ne yayi dan kada mu kafirtar da dukkan al'ummomi mu zo mu dauko ba mai mu ta kashe mutane cikin masallacin ne a ce duk wanda ya yarda su shi ma tsagutuna sai ce maka a'a to ai me hukuncin mai yin aiki akan hukuma ta tsagutu ko ba haka nan bane sai su zo sai a ce a aiki cikin hukuma ta tsagutu kafirci ne don haka kowa ya aji aiki polisai da yan sanda da sojoji da waye da waye kowa ya aji don tsagutu na ake ba aiki in kana aiki cikin hukuma ta kafirci kai ma kafiri ne kaga wannan duk rashin fahimta addini ne an tambayi Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullahu ta'ala a cikin rihlatul hajj an gane ni a cikin rihilatul hajji safha ta tamanin da tara zuwa safha ta ɗari da uku kan wannan mas'ala ya zo ya bayyana ya ce yin aiki cikin hukuma ta kafirai yana da mataki guda biyu in ya zamanto akwai yadda za a yi akwai daula ta musulmai wadda za ka iya komawa can ka zauna to bai dace ba ka zauna karkashin kafiri kai aiki amma in ya zamanto kafiri ya fi karfi babu inda za ka kamar halin da muke ciki yanzu ko ba haka nan bane in ka bar Nijar ina za ka je inda akwai hukumar musulunci wanda za ka zauna babu ko ba haka nan bane in ka bar Najeriya ka tai Algeria babu don akwai qawanin wadai'iyya ko ba haka ba shin ya halatta ko bai halatta ba sai ya halatta dalili kuma annabi Yusuf alaihi salam yayi aiki akan karkashin hukuma ta kafirci qala ja'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim ko ba haka ba sai su maka a'a ai Allah ya ce wa kadhalika makkanna li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha' ai annabi yusufa yadda ga dama yake hukunci kuma ya ce wata ba'atu millata aba'i ibrahim wa ishaqa wa yaqub sai mu tambaye kashin shi annabi yusufa shine shugaba kwata kwata ko ko kasan wani yake kasan wani yake sannan Allah ya ce kadhalika kidna li yusuf ma kana li ya'khudha akahu fi dinil malik illa an yasha Allah don haka kada ku zo ku kafirtar da mutane mu abin da muke gani a shiga a kawo gyara gwargwado in baka iyawa shikenan sai ka bari Sheikh Sa'di rahimahullah ta'ala a cikin tafsirinsa da ya zo cikin kissa ta Annabi Shu'aib yana bayani akan aqalliyata muslima an gane al-aqalliyal muslima da yake zancen musulmi yanzu misali suna kasar America ko suna wani wuri wanda an fi su yawa ya za su yi za su je zabe kuma za su je zabe ba yace idan duk mutanen da za a zaba cutar da musulunci za su yi babu mai dama dama shikenan ba a sa su zabe ba idan akwai wanda zai bar su su yi addinin su ko ba haka ba wani ce a shi zai zai sa a kulle masallatai dai daga cikin su ce a'a za a bar masallatai ne a cigaba da sallah yace in bu su zabi wancan ba sun saba ma Allah domin dole ne sai mun gane cewa istita'a daidai abinda zaka iya bin Allah da shi cewa dole sai ka canza gwamnati yanzu ka kawo ta musulunci kai aslan hanyoyin da ya kamata a bi a tabbatar da daula ta musulunci baka da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Makka bai tabbatar da daula ta musulunci ba sai da aka je Madina aka zauna aka samu damar da aka kera makamai mu yanzu karkashin turawa muke babu iya kera makan mu komai to in mun ce za mu yake so za mu yaka kudin mu suke yi muna suturan mu sune abincin mu su suke yi muna mu samu mu yi ilimi yadda za mu iya kare kanmu dauki misalin Koriya ta Arewa yanzu Koriya ta Arewa sun kai da su cewa a'a kuma dole a zanna lafiya ba iya taba su to kai yanzu ka ce a'a an zo kawai baka kera komai mu suna ci ko abinci su kamar baka ka shiga cikin matsala je ka nemi ilimi kamar yadda Allah ce wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa dan haka matasa ai hattara ko ko a ce Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da yazo yace matal muwafaqa wa matal mukhalafa ya za mu fito mu nuna musu ba mu tare da su yace za mu nuna musu muna tare da su in sun fi karfin mu ba yadda za mu yi domin nan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma in muka kai inda zamu iya cewa a'a mun ɗauki kanmu nauyin kanmu sai mu yi abin da muka ga dama ina fata an fahimce ni sai a zo a ce maka ai yin karatun wannan bokon ai akwai falsafa wannan kafirci ne haramun ne yin karatun boko ina fata an fahimce ni yana da kyau waɗannan shubhatkin mu san su da kyau shin ilimi neman ilimi haramun ne kalima ta farko da ta sauka a cikin alkur'ani me iqra shine kai karatu Allah bai ce iqra il qur'ana ba bai ce iqra il hadisa ba a'a iqra kullu ma yanfa'uka fid dunya wal akhirah ka karanta duk abin da zai amfane ka duniya da lahira ilimin da zai zama musulmi yanzu mun ce ba za mu yi karatun kere-keren makamai ba ya za mu yi mu yaƙe su kaga wannan ai zan shirme da hauka tunda mu ba za mu iya makaman da za mu yaƙe su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta kubba ya sa sahabbai suka kera ta kubban su na yaƙi kai baka da ilimin yaƙi kuma ka ce dole sai ka je ka yi yaƙi shin wannan yayi mun yi idarikin da Allah ya umurce mu tattalin da Allah subhanahu wataala ya umurce mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci sahabbansa su yi hijira su je Habasha me yasa wannan lokaci ba a yi yaki ba sai da suka je suka dawo aka ce musu an musulunta suka je suka iske ba gaskiya bane suka koma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira hijirar da yayi ka sai ka diba cikin littafin sira hanyoyi ya bi daban-daban a boye tafi kafiri ya nuna masa hanyar da zai je aka bashi kuɗi ko ba haka nan bane to in ba a amfanuwa da abin kafirai yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda hijira ita da sanadiyyar ita akashin bayan cin nasarar musulunci illa tansuruhu faqad nasarahu Allah nasarahu Allah Allah ya taimake shi ba sai yansuruhu Allah ba an gama amma kuma kafiri ne ya nuna hanyar da za a bi yaje ya kwana wuri kaza ya san da cewa abinda Allah ya ce zai tabbata zai tabbata ko zai tabbata ba to me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito bai ce to ni zan tafi ban ga abin da za a yi ba Allah zai tsare ni me yasa ya boye me yasa bai ce a kashe ni ba to al akhdhu bil asbab la yunafi tawakkul ala Allah ya kamata waɗannan mutanen su yi hattara su bi a hankali lokaci in ya kai za a yi ana amfani da dubarori da karatu da yadda za a ci gaba da musulunci musulunci ba wauta bane ba sakarci bane ya an ce fala takhshawhum wakhshawni ba shine ka zo ka kai kanka gafidi ka ce ya halbe ka ba haka ki nufi ba domin annabawa ba su yi haka ba sun je sun yi yaƙi sun yi khutta sun yi tsari dibi hadisin Ka'ab dan Malik wanda a cikin sahih Muslim yake cewa Ka'ab bin Malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai je yakin Tabuka bai taba tafiya yaki ba yace illa warra face sai yayi tauriya tauriya a cikin ilimin balaga shine ka kawo lafazi mai daukan ma'ana biyu guda kusa guda nesa kamar yanzu in nace al-ghazal menene al-ghazal al-ghazal ita ce barewa ko ba haka ba amma a larabci al-ghazal kuma tana nufin rana to kaga in tashi in tashi badda ka sai in ce al-ghazal sai ka ce a wato abin nan barewa sai in ce a'a rana nake nufi in ka diba cikin kamus kuma sai ka ce ana nufin rana to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai tafi wajen yaki in kaga ya fita gabas to yamma ne za a ko kudu ko arewa saboda munafikai kar su samu labari su su ga makafirai sai kafirai an kai musu takarda ya bi ta gabas ku kwana cikin shiri a sai aji an kai hari yamma shi yasa radda zai kai in ya fita yamma sai a kai mana yamma sai shi kai mana gabas hari wannan ilimi ne take take diba cikin hadisin Ka'ab bin Malik wanda yana cikin sahih Muslim yace illa warra yakin tabuka kadai ne shi ko saboda ana ganin cewa an kai watakila ba za su samu dama su je su ga maka rai ba ina fata an fahimce ni to dan haka addinin musulunci addini ne na wayo lokacin da an kai yaki na Badar an gane ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so sahabbai su tsaya a ruwa na farko ɗaya daga cikin sahabbai Hubab ibn al-Munzir yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin wannan wahayi ne aka yi ma mu tsaya a wannan wurin koko dai yaki ne da dubara ta yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'a ra'ayi ne da dubara ta yaki yace wannan wurin ba wurin da ya kamata mu tsaya bane mu je rijiya ta gaba an gane tunda akwai wannan rijiyar akwai ta gaba mu je mu riga su ko ba haka ba in mun zo wannan rijiyar sai ta zama to tana karkashin mu ko ba haka ba sai mu gina maka mu ruwa mu hana musu kaga in sun rasa ruwa mun samu nasara akan su ilimi ne ya aka yi manzo Allah sallallahu alaihi amfani da dubara ta waɗansu mutane saboda ana son a samu ci gaba ne amma ka zo ka ɗime ka ce a kai abin da ka fahimta shi kaɗai ne addini tun da nan ka samu matsala ka rinka abin ka ghazwatul khandaq lokacin da aka zo a ghazwatul khandaq ko ghazwatul ahzab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da ra'ayuka daban-daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da qadiyya wato wato fikra ta dubara ta Salman al-Farisi wanda yace suna yin wato suna yin rami su kewaye gari su yi ramuka kafin makiya su su kawo hari kuma aka yi aiki da ita ko ba haka nan bane waɗanda suke aiki da ita kafirai ne ko da shi Salman al-Farisi musulmi ne ina fata an fahimce ni to ya an kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki da wannan dubara sannan ya an kai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga al'amari ya yawa ya kira Ghatafan yace zai za a ba su rabin kafirai kafirai ne za a ba su rabin dabilon Madina kasu kama makafirai dan bi aka ɗauki wannan dukiya aka ba su sahabbai suka yi mamaki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda ma ya sani yi wannan inna ma huwa shay'un sana'tuhu lakum abu ne wanda nayi saboda ku lamma ra'aytu al-arab qad wato wato lamma ra'aytu al-akhrab lokacin da ni ga larabawa wato sun haɗu akan ku gaba ɗaya kafirai da munafikan madina da kafirran makka wato dami dami duka sun haɗe a kanku ramatkum an qausin wahida shi ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sun halbe ku da kibiya daya ma'ana suna da tabbacin cewa yanzu an zo a kewaye gaba ɗaya halaka musulmi Allah ya bayani a cikin suratul ahzab ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allah bima ta'maluna basira id ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa id zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Mu'adh da Sa'ad bin Ubada su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba suka wato cikin ansar waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so su ba da wannan suka tambaye manzo Allah in al'amari ne Allah subhanahu wataala ya ma umurni to za mu aikata in kuma kai ne kake ganin wannan ra'ayin ka zabe shi kafi son shi za mu yadda a basu in ba haka ba za mu je mu yaƙe su babu ruwan mu sai dai a mutu a kare to kaga wannan ana kallon maslaha ta al'umma kai kana son kai kaɗai ka ce za ka yi aiki kuma sharrin da za ka jawo ma al'umma ya fi alkhairin da kake son ka kawo domin sai an yi muwazana bainal masalihi wal mafasid Sheikh Sa'di a cikin Qawaid al-Hisan yace akwai wato fadhakkir in nafa'ati dhikra kayi tunatarwa in tunatarwa tana amfani so dan su malamai sun ka kaddara wa illam tanfa ko da ba sai ba kai yace a'a ba haka ake nufi ba yace a kalli masalih da mafasid ka je kai wa'azi a kashe ka kuma kai kadai ne malamin da ya kamata ya wa'azi kaga ka da mutane banna dan haka malamai masu ilmi masu kaihin basira da fahimta su rage su yi kokari su amfani al'umma da ilimin su a samu aqida matasa su fahimci karatu an kashe ka babu wanda kuma zai iya yin karatu to kaga an yi banna a kalli maslaha ka kalli al'umma ba kanka ba mun ji baka da tsoro jarumi kake aljanna kake so to amma al'umma kuma ka kalle tana da bukatuwa zuwa gare ka wannan duk ilimi ne wanda yake matasa ya kamata su fahimce shi sulhul hudaybiya da aka zo sayyidina umar lokacin da kafirai suka kawo dokoki suka ce to muna da ka'idodin da za a bi a kansu in ba haka nan ba ba za a yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku faɗa sun kafa dokoki daga cikin su suka ce busu da a rubuta bismillahir rahmanir rahim ba suhail manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi suhail kin kafiri yake cewa ba musamman rahman ba amma a rubuta mu da bismika allahumma manzo Allah sai ce a rubuta a shafe wancan kaga ai su su da Allah subhanahu wataala ba sannan kuma da an ka rubuta rasulullah yace da mun san kai manzo ne ma su da naka anil bait manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aliyu shafe rasulullah aliyu yace ni ba zan iya shafewa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a nuna mai inda wurin yake shafe da hannunsa suka ce idan musulmi yayi gudu daga makka zaka maida mu da shi idan kuma mutum ya gudu yayi ridda daga madina zai je makka ko da ya je ba za mu dawo da shi ba yace na amince Umar ya ce a alasna alal haqq ba mu ne akan gaskiya ba wa qatlahum fil nari wa qatlana fil janna waɗanda aka kashe a cikin su suna wuta mu kuma namu suna aljanna mi ake jira ba a fara ba ba kai mun alƙawarin za a shiga ba yace manzo Allah ce na maka alƙawari na ce ma wannan shekarar ai ban gaya maka ba sannan kuma akwai abin da ake kallo kafiri in an ce musulmi in yayi ridda ya koma wajen kafirai nasara ce ga musulmi domin an gane shi baro baro sannan kuma babu mutumin da adda imani imani ingantacce wanda zai kafirta hashe koma maka babu shi waɗanda ga yin hijira kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan shekara goma ba za a yi yaki ba kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai samu damar da'awa da shiri da kaza da kaza nan da nan sai an ka samu damar da an kai fatahu ina fata an fahimce ni to don haka ƴan uwa musulmi kada mu zo mu ce addinin musulunci za mu yi shi ba tare da fahimta ta magabata ba ko ba za mu tsaya mu yi karatu ba sai mu zabura mu ɗauko nasoshi mu tafassara su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aiki da ghila ghila shine mace in tana da ciki ana iya atake ta ya so ya hana ko ba haka ba hadisi ne wanda na cikin sahih muslim ɗaya daga cikin sahabbai mata ma ta ruwaito shi ƴan uwa ukasha ina fata an fahimce ni ana kiranta Judama bintu Wahbin take cewa hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazo mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi unasin wa huwa yaqulu yana cewa laqad hamamtu an anha anil ghila naso in hana muku in mace ta haihu a take ta sai bayan ta, ta shayar da danono fa nazartu fi rumi wa faris nikalli mutanen rumawa da farisawa fa idahum yughiluna auladahum ma'ana suna yin wannan to fala ya durru auladahum zalika shay'an wannan ba zai cutar da su ba kenan ya halatta ku yi aiki da wannan khutta ce ta kafirai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi aiki da ita kai a matsayin ka nawa zaka cewa ba zaka aiki da ita ba Ka'aba har yanzu ba a cika ta ba a wurin Annabi Ibrahim alaihi salam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Aisha shi ma wannan hadisi yana cikin sahih wato Bukhari da Muslim yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Aisha ya Aisha laula anna qaumaki hadithu ahdin bi jahiliyatin da ba dan da mutanen ki ba busu yi nisa da jahiliya ba kafirci kenan la'amartul baita da na umurci gida fa huddima a rushe shi in an rushe shi sannan in maida shi akan gini wanda ya kasance in sanya abin da an ka fitar wanda annabi Ibrahim ya gina shi akan shi ko ba haka na bari me yasa bai yi wannan ba munafikai ya san kafirai ne tantagariya ana cewa ba mu izini mu kashe wani da wani yace gakko aikata li alla yuqal anna muhammadan yaqtulu ashabahu ka a ce Muhammadu na kashe sahabban shi sai kowa ki shiga musulunci ba ba zai yiwu ba dan haka duk da kake jin karfi kake ganin ya kamata ai kaza ya kamata ai kaza ka tsaya ka yi karatu ka yi bincike ka gane halin da kake ciki ka gane kai wane ne ka gane wa zaka tunkara ka gane mi kai tattale sannan ka ce ka je kai al'amari amma haka kawai a zo a kashe mutum guda a zo a kashe musulmi mutum talatin arba'in a cikin kasashe ko ka yi da awadda za a hana ma mutane wa'azi gaba daya a zo a yi ta fitine fitine kafirai su koma gefe suna kallon musulmi na kashe musulmi wannan shine abin da ba mu bukata dole kuma sai mun tsaya mun yi nazari akan wannan mun fahimci abinda malamai suka faɗa ga fatawoyi na malamai Sheikh Nasir Dini Albani ya kawo fatawa cewa ba za a kafirtar da waɗanda ba su hukunci da abinda Allah ya sabakar ba matukar suna itikadin shine mafi dacewa kuma babu abin da ya kai dalilin shi kadiba cikin fatawa na Sheikh Nasir Dini Albani wanda Ibrahim Abu Shadi shi ya haɗo waɗannan fatawoyi wato a shafi na 126 ya kawo waɗannan bayani ne na manya-manyan malamai na duniya mu almajirai ne amma ka tsaya ka yi nazari ka yi bincike ka gano abin da ake ciki hatta da dutsen da annabi ibrahim alaihi salam ya yi gini akan shi wa idiyar fau ibrahim alqawaid min albayti malamai sun yi sabani shin yanzu da aka jaye shi a wannan wurin ya halatta ko bai halatta ba waɗansu suka ce wannan wurin da yake tun zamanin annabi ibrahima shin shina kusan ka'aba ya jaye shi ko bai jaye shi ba in ya zamanto yana can tsaye ga ka'aba kidan bai halatta a jawo shi ba aka ce sayyidina umar shi ya jayo shi ko ba haka ba sai wadansu suka ce to in ijtihadi ne yayi bai dace a maida shi wannan wurin ba inda yake yanzu tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ya gashi nan yabbar shi ko ba haka ba in kuma ba ijtihadi bane yayi ko ba haka nan bane in kuma ijtihadin shi ya halatta a wannan wuri kenan duk lokacin da aka ga wannan dutsen zai zama to fitina ga mutane ko ba za a samu dama ba ana damar da za a gusar da shi wani ɗalibi ya rubuta risala akan wannan Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala shi yayi mata muqaddima dan haka kai ta zagin malamai kace fatawa ta lajina ta duniya waɗannan malamai da ake cewa da Saudiya waye ba su izinin a ce an yi fatawar lajina wanda saboda ana son ai suka ga malaman Saudiya gaba ɗaya alhali suna kiran malaman duniya akan wata fatawa a zo a tattauna gaba ɗaya a san abin da halin da musulmi suke ciki in ka ga fatawa sun tsaya akan Saudiya ba su kira kowa ba ta shafi kasar Saudiya ne kawai to a bijire ma malamai a bijire ma nasoshi a bijire ma ayoyi duk matsalar shi guda ce kayi itikadin abu shi kadai kai yadda da shi ko ba haka ba sannan kuma ka ce ka nemo mai dalilan da ke gyara ka bas da ka shiga wannan ka halaka ga abin da nake so to ina aida za ta halaka min shi dama an saba Abu Nuwas da yana son ya haramtar ya halattar da giya yaga ana zuwa masallaci aboki ne ya ce mai mawani mu je mu je mu sallah malamai suna suna sallah ya ce kai da il masajid lil ubadi yaskunuha وامشي بنا إلى الخمار يسقينا قوة سر بنا إلى حانة الخمار يسقينا ما قال ربك ويل للأولى سكروا ولكن قال ويل للمصلين kaga yana so ya halasta giya yace Allah bai taba cewa wailun wailun lil ladina sakiru Allah bai taba cewa kalmar azaba ta tabbata ga waɗanda sun kai mai ba yace walakin qala wailun lil musallina in dai itiqadi zaka yi ka kudurta aqida kai ita kai imani da ita sannan ka ce ka nemi mutu dalilai ka halaka a'a dalilai za ka bi su za su kai ka ga gaskiya Nasir Din Albani ya ce ma matasan da suke so ai waɗannan yaƙi yaƙi da wasu abubuwa mu ba dole bane mu za ku kafa daular musulunci mu mun gane gaskiya muna akanta muna tafiya sannu sannu muna fatan ne ba mu kai ƙarshen hanya ba muna fatan mu mutu akan hanya kenan lokaci in yayi Allah zai taimake mu in mun gyara halayen mu amma ba kawai ba musulmi ana nan wasu ma su fanci inda aka sama gaba ba ba mu da wani ilimi gashi nan kafirai sun kewaye mu ta ko ina kuma ku zo ku ƙara yin baram barama ku jawo musulmi musiba mai yawa ya kamata mu ji tsoron Allah gaba daya ya kamata kuma mu fatan Allah ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta ya nuna muna ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon nisan ta nan ya kamata mu dakanta saboda mun karanta nasoshi da dama abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi bamu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta muna sati mai zuwa insha Allah muna tunani yalla kilan mu kai karshen sura wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh